أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا شابير قوة شدة هجرة منزن سيرة منزن رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina shekara ta 1444 wanda ya daidai da takwas ga watan daya miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi wassalam shekara ta 2023 a satin da ya gabata mun tsaya a aya ta 17 zuwa 18 a cikin suratu at-tauba a shafi na 189 a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan ayar wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala inna ma ya'mur masajid Allah muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al-a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya مالن الله يتي إنما يعمر مساجد الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين
na'am kafin mu shiga cikin tafsiri ga dangadan ya kamata mu sanar da 'yan uwa cewa mun yi babban rashi babanmu mahaifin malam alaramu usman allah ya masa rasuwa wancan satin ban samu labari ba sai bayan an ƙare tafsiri to haka rayuwa ta gada kullu nafsin za'iqatul maut to amma abinda ake fata a cika da imani muna fatan allah subhanahu wata'ala ya gafarta musu ya sa kwanciya hutawa kuma Allah ya kyautata abin da suka bari bayansu mu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu sa'ar tafiya Allah ya samu cika da imani Allah ya gafarta mana da bagatan musulmai gaba daya kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta ma bayan mu ta musulmi gaba daya to ina ganin wannan shi ne sakon da ya kamata mu isa insha Allah ta'ala sai mu ci gaba da karatu wannan aya da malam ya karanta inda ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir a wancan sati mun gabatar da wato tafsiri a kanta tana da alaƙa ne da ayar da ta gabata ma kana lil mushriki na an ya'muru masajid Allah wanda ibn ashur ya ce wannan aya ta ma kana lil mushriki na an ya'muru masajid Allah ta fara ne don bayanin mu'amalar da ya kamata a yi da mushrikai kuma tana nuna cewa an fara kama hanyar hana mushrikai wato shiga ne masallaci mai alfarma ko ba haka ba shine abinda ayar da ta gabata take nunawa Allah subhanahu wata'ala ce ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allah bayani ya gabata bai dace ba ga mushrikai su raya wato ɗakin Allah a wancan sati nace Imam Suyuti ya ce bil ifradi wal jam'i kamar yayi kuskure kenan wato inna ma ya'muru masajid Allah nan ne adda akwai al ifrad wal jam' to bayan na bincike sai ni gane cewa a a wato Imam Suyuti shi yake da gaskiya ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allah kenan nan ne an ka karanta bil ifradi wal jam'i dan masu sauraron musu wato tabbatar da wannan shine an ka ce waɗanda suka karanta kamar da muka gaya muku ibnu kathir da kuma abu amr ibnu al'ala da imamu yaqub suna suka karanta masjid allah a wannan ayat ta 17 nan ne wannan magana take to don haka ya kamata mu san da wannan to almuhimmi dai Allah ce bai dace ba ga mushrikai su rayar da masallatai an gane ko wanda rayar da masallatai eh, mun ce kala biyu ce akwai rayar da masallaci ta fuskar gini akwai rayar da masallatai ta fuskar mi ta fuskar yin ibada a ciki dukkan waɗannan guda biyu su dace da mushrikai ba kuma mun faɗa wancan satin cewa illar da tassa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi wannan wato za mu istinbatin illa ta sunan mushriki na saboda suna mushrikai shi ko mushriki na jasa ne ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadha masallaci ko wuri ne mai tsarki kenan ko najasa bai dace a ganta masallaci ba ko najasa hissiya ko ma'anawiyya tunda su najasa ce hissiya suna dauke da shirka ba wai ana nufin kamar kashi suke ba ko fitsari wanda in ka yi musafaha da su sai ka sake yin arwalla ko kuma sai ka wanke hannunka ina fatan an fahimce ni an gane ko sannan kuma daga cikin illar da zamu fahimta me yasa Allah hana mushrikai saboda su ne mafi kiyayya da Allah Allah subhanahu wataala ce la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al-yahuda wal ladina ashraku waɗanda suka fi kowa adawa da masu imani su ne yahudawa su ma yahudawa mushrikai ne ai don Allah ya ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun to waɗanda duk mushrikai ne kenan da kristocin da yahudawa da waɗanda mushrikan makka bai dace ba to su yasa aka yi magana su mushrikan makka saboda su ne suke a cikin garin sun yi dandazo sun kare sun hana abauta ma Allah a wannan wuri su kiristoci suna wasu yankuna na duniya wafdin najran a kasar yaman su habasha a kasar ethiopia ko mu ce ethiopia da eritrea don da duk wannan yanki ana kiran shi an gane ko su kuma yahudawa a wannan lokaci suna madina sauransu suna wani wuri amma su mushrikan makka su ne suka hana aini a yi ibada a cikin ka'aba mun fahimci wannan to duk wanda an makiyin masu imani babban makiyin Allah ne tunda mai kiyayya da masu imani don imani ai makiyin Allah ne kenan kaga bai dace a ce su rayar da masallaci ba kuma daga cikin dalilai saboda ibadar da suke yi ibada ce wanda bata dace ba domin suna zuwa su yi tawafi mi babu sutura huntu kenan ya bani adamu khudhu zinatakum inda kulli masjid kaga suna zuwa lokacin su yi tawafi zir kaga wannan bai dace da su ba sannan kuma suna zuwa su yi tabi su yi wato abin nan tabi da shewa ko mu ce abin nan fito a bakin mi a bakin masallaci Allah ce wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasqiya kenan kaga da gina masallaci da ibada a masallaci duka bai dace musu ba ina fata an fahimce ni ba kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allah shahidina ala anfusihim bil kufr an gane ko suna masu shaida da kansu akan kafirci an gane ko mun faɗa mun ce nan shaida ko ya zama to bil maqal sun kafirce domin sun ki imani da gaskiya kuma sun san gaskiya ce kenan kaga sun faɗa sun kafirai ne ina fata an fahimce ni qalu inna bima ursiltu bihi kafirun ce su kafirai ne wa qala alladhina kafaru lan nu'mina bi hadha alqur'ani wala bil ladhi bayna yadayhi ko kuma a'a waɗanda suna ganin su akan gaskiya suke amma halin su yana su ba su da imani ina fata an fahimce ni duk mun faɗi wannan wancan sati ulaika habitat a'maluhum waɗannan su ne ayyukan su da suka ɓaci a duniya da lahira ayyukan su sun ɓaci in ba sun tuba ba an gane ko habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin sannan Allah subhanahu wataala ce to wa fi nari hum khalidun a cikin wuta za su dawwama bayani ya gabata to shikenan sai Allah ce inna ma ya'muru masajid Allah waɗanda suke rayar da masallatan Allah mun faɗa ibnu ashur ya ce wannan istinafi ne na bayani domin da an ka ce mushrikai ba su cancanta ba to wani zai yi tambaya to wani ne cancanta ko ba haka nan bane in ka ce wani bai cancanta da matsayi kaza ba to abinda za a tunkare ka da shi wane ne ya cancanta kuma in ka faɗi wanda ya cancanta to menene dalilanka na cewa wancan bai cancanta ba kuma menene dalilanka cewa wannan ya cancanta ko ba haka nan bane ba wai ka haka aka za a faɗa ba to sai zaman to kamar amsa ce Allah ya bayar ga wanda zai tambaya tunda Allah ya ce ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallah bai dace da mushrikai ba to su waye suka dace ga amsa inna ma ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir waɗanda suke rayu da masallatai su ne wanda suka yi imani da Allah da ranar ƙarshe akwai hadisi daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam na Abu Sa'id al-Khudri wanda yake cewa wato idza ra'aytum ar-rajul rajul ya'tadu al-masajid fashhadu lahu bil iman idan kun ga mutun ya'tadu al-masajid ma'anan yana zuwa masallatai ya mai da masallaci wurin al'ada shi akai akai ana ganin shi bini bini inji kanawa ana ganin shi to ya nuna cewa wato fashhadu lahu bil iman ku yi masa shaida wato ta imani wannan hadisi ne wanda yake da Abu Sa'id al-Khudri duk da yake wadansu malamai wato sun da'afa da wato wannan hadisin akwai sabani na malamai dai cewa wannan hadisin ko ya inganta ko bai inganta ba almuhimmu dai hadisi ne wanda imamu ahmad ya kawo shi amma malamai wasu sun tafi cewa hadisi ne wanda yake da'ifi amma hadisi wanda babu tantama akan shi shine hadisi na abu huraira wanda na cikin sahih bukhari da muslim wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗi mutane guda bakwai sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhillah daga cikin su yace wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid da mutumin da zuciyar shi tara ta yi da masallatai ko da ya fita tunanin shi yaushe zai dawo ba irin mu ba da an yi kiran sallah kana tsuki ka shigo kana tunanin yaushe za a ƙare sallah minti uku liman ya yi latti ko minti biyar ana tsuki cikin masallaci kamar liman yaron mutane ne mutumin da ke ba da sallah sai ya zamanto a wani lokacin ya samu uzuri a su mutane ba su hankalta ma uzuri saboda mi saboda ganin suke yi su suna son a yi sallar ne su yi maza su fita su bar masallacin shi yasa ga ana tsuki ana kaza ana kaza limamin nan ya bata mota ne da lokaci alhali kuma shi salloli biyar yana nan karshen ta sai a yi wata guda ba a samu irin wannan uzuri gare shi ba amma duk da haka a'a sai an nuna cewa liman ya bata mota da lokaci ana tsuki amma da taron siyasa ne za a je mutum zai iya tsaye awa uku ana kuwa ana kiɗa ko ko ya tsaye awa uku yana jiran ɗan siyasa ya biyo daga masa hannu shi kenan bai ma san shi ba a duniya da wata harka ce ta duniya ka je a wani ofis a za a baka wata wato kwangila za ka iya a yi wata uku wata shidda ana bata ma da lokaci ka zo ka yi awa biyar awa shidda a ce mata sai sati mai zuwa sai ka yi wata shidda ba a baka ba amma wannan bai bata ma da rai saboda duniya ka ce amma mutum da masallaci ne kuma su malamai ba komai bane to komai ana iya faɗa tsuki da abin da ya kama da haka to don haka ina da kyau waɗannan abubuwan mu abin nan da su don haka shi zuciyar shi mu'allaq bil masajid da ya fita tunanin shi wace sallah zai dawo kuma yayi ibada ko ko wani lokacin zai samu wani sarari ko da ba lokacin sallah ba ya dawo yayi ibada to wannan mu'allaqun bil masajid wannan hadisi yana cikin sahih bukhari da muslim kuma hadisi ne na abu huraira kuma ya inganta don haka kenan alama ce daga cikin waɗanda Allah zai sanya su bahaki ne kana ɗayan waɗanda Allahu ya zilluhum fi arshin yawmal qiyama sai ka samo su ga su waɗanda sab'a ga waɗansu ga waɗansu ga sunan waɗanda sun kai wani aiki bincike ne ga ɗalibai suna iya gabatar da shi ina fata an fahimci ni wancan kuma hadisi akwai sabani waɗansu daga cikin malamai sun san hadisin wasu kuma sun da'afa hadisin sun nuna cewa hadisi ne bai inganta ba idza ra'aytumur rajul ya'tadu al-masajid fashhadu lahu bil iman kuma koda mun tafi akan ra'ayin wanda sun ce ya inganta ba ana nufin fashadu lahu bil imani ba ku shaida cewa wannan mutumin mumini ne don ba wanda ya san mai imani sai ni sai Allah subhanahu wataala nan shahada ce zahira kamar yadda sayyidina Umar yake cewa wato wahayi ya kare sabka kenan duk wanda yayi wani abu na za mu rike shi da mi da az-zahir wallahu yatawalla as-sara'ir mu za mu aiki ne da abin da ya bayyana gare mu koyo abin da ya koyo kuma yana wajen Allah kenan nan fashhadu lahu bil iman ba shi ke nuna mun shaida yana da imani ba in mun ce yana da imani kenan dan aljanna ne a'a za mu yi shaida abin da ya bayyana gare mu kenan ba ka iya yin shaida abin da ke cikin zuciyar wani shi yasa da yawan waɗansu in an tafi wajen yaƙi sai ka ji sahabbai suna cewa wani dan aljanna ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu a'a bal ma tana yiwa dan wuta ne kenan tana yiwa sai ya shiga wuta tana yiwa ba kafiri bane amma zai aikata sabon da sai ya shiga wuta sannan daga baya ya fita ko ko tana yiwa ba mumini bane munafiki ne shi yasa kuskuren da ake yi musamman za ku ga kafafen yada labarai na kasashen larabawa idan isra'ila ta kashe wani filistini ko ta kashe wani balarabe sai su ce istashhadal filistini istashhada kaza istashhada kaza imamu bukhari sai da babi akan wannan shekh ibn uthaymin ba a cewa la yuqalu fulanun shahid ba a cewa yayi shahada in dai ba nassi ne tabbata ba alqur'ani ko cikin hadisi da manzo sallallahu alaihi wasallam ba ka cewa yayi shahada dan in ka ce yayi shahada dan aljanna to ya sanar da kai wannan mutumin dan aljanna sai dai ka ce muna kyautata masa zato ko taskiya sai ga malamai suna cewa wala nuzakki ala allahi ahada abin da ya bayyana gare mu daban amma abin da ya koyu Allah shi ne san shi to amma ina mu sai ka ji an ce wani dan aljanna ne har da rabon aljanna aka irin yadda kristoci suke rabon kiki na aljanna haka ne kuma yanzu musulmi wani zai cewa shi shine zai sa wani aljanna kuma in yace baka shiga aljanna ba za ka shiga aljanna ba kaga ya dauki matsayin Allah ke irin waɗannan abubuwa duka ya kamata musulmi mu nisance su daga kiristanci ne da sauran farsafa da aƙidodin yahudawa da suke zo muna to inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wanda yake rayar da masallatai na Allah kenan nan shine masajid Allah can kuma ma kana lil muslimin an ya'muru masajid Allah nan ne ake samun masajid Allah da masjid Allah an gane ko kenan Imam Suyuti akan daidai yake wannan na biyu shine kowa karanta inna ma ya'muru masajid Allah waɗanda suke suka cancanta su rayar da masallatai na Allah man amana billahi wal yawmil akhir wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe kenan wa aqama salata kuma ya tsaida sallah an gane ko wannan yana nuna cewa ashe yin imani wa aqama salata wagga alwawu laha ta'alluqun bil aqida ta maimaita a wurare daban-daban kuma tana da alaka da aqida da aqida ta ahlus sunna wal jamaa domin an ka ce amana imani billahi wal yawmil akhir duk wanda cikin imani suke to sai an ka ce wa aqama salata ya tsaida sallah shin yin sallah yana daga cikin imani ko bai daga cikin imani kaga ahli sunna sun tafi cewa shi aikata ayyuka yana daga cikin imani ina fata an fahimci ni kuma da yazo cikin hadisi al imanu bid'un wa sab'una shu'ba ko 60 shu'ba kaga wanda ke karanta hadisi ce kajiya wani cikin wani hadisi an ce imani yana da rassa 60 da wani abu wani wuri an ce 70 da wani abu to ya za a yi a ce duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi su a'a da yace bid'un wa 60 bai ce faqat ba nan ya faɗi cewa adadi ko ko wannan lokacin wahayi bai ƙara sabka ba abubuwan suna karuwa daga baya aka ƙara su me matsala din amma sai ya karkatar da hadisi to amma sauran murji'a da ake kira murji'a sai suka ce a'a shi aiki bai daga cikin imani imani daban aiki daban to ka ku ga in dai har kai imani dole imani zai sa kai mu zai sa kai aiki shi yasa ahli sunna suke cewa ta'rifin imani al-imani an gane ko nutqun bil lisan za ka yi furuci ne da harshenka wa i'tiqadun bil jinan kuma ka kudurta da zuciyarka wa amalun bil arkan kai aiki da gabbanka yazidu bi ta'at yana karuwa in ana aikata ayyukan da'a ina fata an fahimci ni innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun da sauran ayoyi an gane ko wa yanqusu bil ma'asi imani yana raguwa idan kuma sabon Allah wato yayi yawa ina fata an fahimci ni wa yanqusu bil ma'asi imani yana raguwa idan ana aikata sabon Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ne tarifi amma idan aka fitar da aiki kaga yanzu turawa sai suka ce to ai shi kenan musulman non pratika musulmi wanda bai aikata komai na aikin musulunci kaga in wannan musulunci ya shigo ayan banda sai mutum ya zamna bai sallah bai zakka bai komi amma wai ya dauki sunan musulunci to in wannan aqida ta yada cikin musulmai ai shi kenan za a ruguza addinin musulunci duk da munafukai ma suna yin sallah kafirai ne amma ba sallah ta Allah ba saboda a gane cewa a sa su cikin masu imani إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا to munafikin ma je sallar balantana wanda ke iddia shi musulmi ne haka ga mutum na cewa a shi bai sallah na ce ba musulmi kake ba ce a'a wai shi Nigerian na ina ruwan Allah da kasance ka Nigerian kana dan kasar Niger in ka tayi kiyama zawa kai ka ce Allah kai Nigerian na Nigerian kin kai ibada in kana yi in ba kai kuma gare ka ta kari ina fata an fahimci ni wa aqamu salata wa atu zakata ya bada zakka kenan wannan wawun tana nuna cewa suna daga cikin imani kuma duk inda kaga Allah ya kawo ai imani galibi shi ya kawo aiki innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahumul jannatul firdausi nuzula innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladina amanu wa amilus salihati an gane ko wali ya alama Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum shuhada ya san wanda suka yi imani ya rike shahidai to nan waɗanda suka yi shahada ai sun je sun yaki sun yi aiki ne na gari mi kake so amma ina sai sun yada wannan aqida suna son su halaka ɗaya musulmi Allah kai mun sani walam yakhsha illa Allah bai ji tsoron kowa ba sai Allah nan lam muka ce harfu jazmin wa qalbin jazmin tana mafi'ili mudari'i jazma qalbin kuma tana juya shi yakhsha tana nufin yana tsoro to amma da lam ta shiga sai ta maida shi madi lam yadhhab bai tafi ba yadhhabu yana tafiya ko zai tafi lam yadhhab bai tafi ba kaga tayi masa jazma kuma ta mishi qalbi to walam yakhsha bai ji tsoron kowa ba to ainihin ba mu ga jazma ba to nan sai ka gane cewa fi'ilin da yake karewa da alif ko da wawun ko da ya'un shi ake kira mu'tallul akhir an gane ko to shi ana masa jazma bi hadfi harfin illa yakhsha sai a shafi sai a ce lam yakhsha tara sai a ce alam tara ba a cewa alam tara duk da yake kan suna faɗa irin wannan ina fata an fahimci ni to mahdhuful harfi illa walam yakhsha illa Allah bai ji tsoron kowa ba sai Allah an gane ko bai ji tsoron kowa ba sai Allah ma'ana ya mika al'amarin su zuwa ga Allah shi yasa annabawa lokacin da suke da'awa suna fuskantar kalubale daban-daban amma sun bai da al'amarin su gawa ga Allah subhanahu wa ta'ala النبي إبراهيم يتي وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمر إن كنتم تعلمون وبها كيف الأبا النبي هود يتي فكيدوني جميعا ثم لا تنذرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم من زع الله صلى الله عليه وآله وسلم التي أليس الله بكاف عبده كو عبادة أو تقراء ويخوفونك بالذين من دونه suna baka tsoro da wani wanda ba Allah ba ka ganin ke da su baka tsoro ba mun fahimci wannan to walam yakhsha illa Allah anan ba shi ke nuna tsoro kala biyu ne akwai tsoro na Allah wanda ake yi ma Allah irin wannan tsoro ba a yi kowa shi in ba Allah subhanahu wataala ba shi yasa yanzu zaka ga waɗansu mutane suna tsoron turawa fiye da tsoron da suke ma Allah subhanahu wataala a'a su ɗan adam ne suna da wani nau'i na sharri da wasu makamai da Allah ya ba su to in waɗannan abin sun bayyana halatta ne ka ji tsoronsu shi yasa kaga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fi kowa tsoron Allah ya fi kowa sanin Allah amma da bai hijira bai bayyana ba sai da ya bi wadansu hanyoyi ya ɓuya ya je a can ba dan ba dan bai san Allah bane ko bai san Allah ba shi kare babu da zai same shi amma al-akhdhu bil asbab la yunafi at-tawakkul ala Allah wal asbab tanfa idza lam yu'aridha al-qada haka ne abin yake ina fata ana fahimta ta dan haka in an ka ce wala yakhsha illa Allah ba ana nufin ba a tsoro irin wanda aka yi ma Allah to shi ba a kowa in ba shi ba ina fata an fahimci ni alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimu as-salata wa atu az-zakata falamma kutiba alaihim al-qital idha fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka khashyati Allah aw ashadda khashya kaga irin wannan tsoro ne abba yadda ba amma mutun ya dauko makami to sai ka kauce dan Allah ya sa al-asbabul kauniyya idan aka halbi mutun da bindiga zai mutu to wannan dan kaji tsoro ka kauce ba wai dan saboda a'a ba a'a Allah ne ya kaddara wannan sunna hakin ta rayuwa sunan kauniya to dan kaji tsoro wannan ba matsala bane ina fata an fahimce ni shi yasa zaka ga annabi Musa Allah yake bada labari lokacin da aka bashi labarin lokacin da ma ya kashe mutum ya ji tsoro Allah ce fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqa kaga ba a cewa jin tsoro Allah yana jin tsoro mini zai abin da zai biyo baya Allah subhanahu wataala kuma yace lokacin da wannan mutumin ya zo ya bashi labari innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin fa kharaja minha khaifan yataraqqa kenan na farko wajen har da fa asbaha fil madinati na biyu kuma fa kharaja minha khaifan yatarqab yana jin tsoro dan haka irin wannan tsoro tsoro ne tabi'i an gane ko kamar almahabba ce akwai almahabba tabi'iyya akwai addiniya duka ana iya bambanta su tabi'iyya addiniya da take da alaka da addini ita ce gaba in kana tsauna Allah ba ka saurara ma duk abin da ya saba ma al'amarin Allah tabi'iyya kuma shine ka tasirantu da son wani abu kamar yadda annabi Yaqub ya tasirantu da son annabi Yusuf ba dan ya fi son annabi Yusuf da Allah ba amma tasirin soyayya sai mai tasiri a jikinsa ina fata an fahimce ni walam yakhsha illa Allah bai ji tsoron kowa ba sai Allah an gane ko bai ji tsoron kowa ba sai Allah malaman lugha suke cewa akwai abin da ake kira at-taraduf da at-tabayun da at-taqarub shine nake son mamu hankalce shi da kyau in an ce at-taraduf shine kalmomin da suke bada ma'ana daya daga radifa ne shine abin da yazo baya qul asa an yakuna radifa lakum ba'd alladhi tasta'jilun amma suna nufin nan ba ya zo bayan shi ba kalmomin da ma'anar su daya التقارب kalimomin da ma'anarsu tana kusa da juna attabayun kalimomin da ma'anarsu ba ɗaya ba to yanzu in nice zahaba sannan nice jalasa mutabayina ne ba ɗaya suke ba amma in nice to khashiya yakhsha khafa ya khafu sai ka ji wasu malamai sun ce mutaradif ne domin da khashiya da mi da khafa duk ɗai ina fata an fahimci sai wasu ce a'a akwai bambanci tsakankanin su to nan da yake samun sabani sai sun kace in an ce khashiya ya fi karfin ma'ana bisa ga mi bisa ga khafa sun kace Allah ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi al ulama bai ce inna inna ma yakhafu Allah ba ina fata an fahimci to nan ne kuke samun malamai suna sabani amma idan aka duba malamai suna ganin cewa duka da khashiya da khafa duka ɗaya ne don ya ce fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin ina fata an fahimta wallahu ta'ala a'lam fa'asa ula'ika an ya kuru minal muhtadin tana yi wa waɗannan su kasance daga cikin masu shirya mun ka ce asa tana iya ɗaukar ma'ana idan ta an danganta ta zuwa ga Allah tana nufin tabbas don ba a cewa Allah yana shakka la tadri la Allah yuhdithu ba'da zalika amra Allah ya san in zai haddasa wannan al'amarin ko zai wato zai samar da shi ko ba zai samar da shi ba amma in an ka ce fa asa ula'ika in an danganta ta zuwa gare mu to wannan tafidu shak don mu ba mu san gaibi ba ina fata an fahimce ni fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin tana yi wa waɗannan su zamanto daga cikin masu wato shari'a abinda zan ƙara ƙarƙashin wannan ayoyin guda biyu matsala ce guda biyu abu na farko shine cewa wato kun ga man ma'anarta lafazinta tana ɗaukan mutum guda ina fata an fahimce ni amma lafazinta kamar ta mutum guda ce amma ma'anarta wani lokacin tana ɗaukar jama'a masu yawa saboda bi saboda abin da yake zuwa da bayanta na fata mafi ne kaga man amana man mutum guda ne amma amana ai ba mutum guda ya imani ba na fata ana fahimta ta to shi yasa farkon aya sai Allah ce inna ma ya'muru masajid Allah kaga sai ce man amana sai ya amfani bai ce man amanu ba mutum ɗai kenan man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama salata bai ce wa aqamu salata ba wa ata zakata bai ce wa ata zakata ba wa lam yakhsha illa Allah bai ce wa lam yakhshaw ba illa Allah amma a ƙarshe ce fa asa ulaika bai ce fa asa zalika an yakuna min almuhtadin ba dan ka gane ma'anar ta jam'i ne kuma cikin alqur'ani wannan yana da yawa تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها كون يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها قراءة نافع ده ابو جعفر ده كما واتو ابن قراءة ابو جعفر ده ابن عامر ده كما نافع sai sun ka karanta nudkhilhu kina an yi iltifati domin an ce tilka hududullah to qira'a ta jamhur wa man yuti illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar ko ba haka ba sai ce khalidina fiha wa dhalika al-fawz al-azim wa man ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu har yanzu dai imamu nafi' da Abu Ja'far da Ibn Abi Shaytan yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adhab muhim kaga can na farko sai ce khalidina fiha bayan ya ce man man yuti Allah wa rasulahu yudkhilhu ko nudkhilhu a waccan qira'a kina an yi iltifati domin kamar an ce yudkhilhu shi Allah zai sanya shi yudkhilhu Allah amma da aka ce nudkhilhu kamar an yi iltifati ne kuma nunun nunul azama ce tana nuna girma Allah ba tana nufin akwai alloli daban-daban ba an gari kusa ce khalidina fiha wa dhalika al-fawz al-azim wa man ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu ko nudkhilhu an gari ko naran sai ce khalidan fiha bai ce khalidina fiha ba don khalidina yana iya kuma zuwa ga man ta fuskar ma'ana khalidan fiha a wajen kafirai yana kuma wata fuskar mi ta fuskar lafazi sannan kuma malamai suka ce wajen muminai saboda suna da kima a wajen Allah sai ce khalidina fiha anan amma kafirai da ke masu da kima sai ce khalidan fiha sai ka mishi mufurdi haka malaman balaga ta alqur'ani suka ce to wannan shine mas'ala ta farko fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin sai abu na biyu wanda zan kara inda Allah subhanahu wataala ce ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallahi shahidina ala anfusihim bil kufr akwai qira'a shadha shahidina ala anfusihim to in an ce anfas shine daga annafasa ne suna shaida akan anfasihim mafi kima da daraja daga cikinsu shi ne manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fata an fahimce ni sun ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kafiri ne a waɗansu daga cikin malamai suka ce shahidina ala anfasihim bil kufr suna shaida daga mutum wanda yake shine wato daga cikinsu anfasihim kenan mutum ne wanda shina da alaka da su sun ka ce manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam laysa batnun min butunil arab illa wa lahum fihi mulada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wata batn nan an ce batn ba ciki ake nufi ba na ana nufin babu wata wani yanki na wata kabila nan shi ake nufi da batn illa walahu walahum fihi wilada suna da haihuwa da shi ma nan an ka bi dangantaka shi yana iya samun alaka da gidaje na larabawa daban-daban wasu ta fuskar sun haife shi wasu ta fuskar ya aura daga gare su yana daga cikin hikimar da ta sa ya aure a cikin kabiloli daban-daban don abin kumya ne a ce mutum ya aure ɗaya kuma kuna ya kashi kenan ba ku kama gidanku ba shi in ya yaƙe ku karami in an ku ya kai mu babba hari sai a cewa ne yaro ne bai san duniya ba ko ba haka nan bane kuma kurciya ce ta ja shi to amma babba in shi ne ke kai ma karami hari kaga babban bai kama ni ba bai kama girman shi ba zan babban banza ke ina fata an fahimci sun ka fito shi ne ake da amfasihim wato shine mutumin da yana da alaka da kabilolin larabawa daban-daban ko ko anfasihim shine mutum wanda yake mafi daraja wanda kuma ko cikin qira'a ko cikin suratu tauba laqad ja'akum rasulun min anfusikum an gane ko wasu karanta anfusikum shine qira'a ta jamhur akwai kuma qira'a shadda min anfasikum daga mafi daraja daga cikin ku ko wanda ya fito daga cikin gidaje daban-daban kenan sai zamanto da anfasikum in mun karanta ya fito daga gidaje daban dai cikin su yake in ko an ce anfasikum mafi daraja kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shine mafi daraja a cikin larabawa kuma shine mafi daraja alal itlaq babu wani tunkarsa ina fata an fahimci to wanda ya kamata ɗalibi ilimi ya san wannan a ƙarshe fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin tana yiwa waɗannan su mutu daga cikin shirye me yasa Allah bai ci musu shiryayyu ba sai ce fa asa ulaika ai ya kamata ce waɗannan shiryayyu ne ko ba haka nan bane saboda kada mutum ya rudu da imaninsa duk yadda kai kana akan shirya baka san da zaka ƙare ba Allah ka sa mu cika da imani Allah ran mu ji aya ta gaba Allah ce aj'altum siqayatal hajj أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين to wannan aya tana da bayanai yadda ya kamata za a kama ta ina son yan uwa su fahimci uslubin da muke tafiya da shi na tafsiri wato muna iya mu fassara ayar a takaice gundarin kalmominta saboda yan uwa su fahimta ina fata ana fahimta ta daga nan sai mu zo zuwa gami munasaba menene alakar wannan aya da sauran ayoyi daga nan sai mu je zuwa gami asbabun nuzul nata in akwai waɗanda sun ka inganta ina fata an fice ni to wannan shirin sai mu ƙara da sauran bayanai wani lokaci kuma za mu fara ne da asbabun nuzul an gane ko in muka fara da asbabun nuzul muka yi bayanin su sai mu zo zuwa ga alakar wannan aya da ayoyin da suka gabata sai mu karanta abinda mai jalalain ya faɗa tun da shiri muke zambi a kalmomi sannan sai mu ƙara da waɗansu bayanai waɗanda Allah subhanahu wataala ya hori mana to yanzu uslubin da zamu bi don saboda ƴan uwa su fahimta shine yanzu zamu fara da asbabun nuzul shin wannan aya menene dalilin saukarta sannan sai mu zo menene alakar ta da waɗancan ayoyi sai mu fassara lafuzzan ɗai bayan ɗaya sannan kuma sai mu ji zuwa ga waɗansu bayanai in akwai su waɗanda kamata mu ƙara ban sani ko mun fahimta ba idan ka yi haka tafsiri zai zo maka da sauƙi da izinin Allah subhanahu wa ta'ala wato asbabun nuzul da aka kawo a ƙarƙashin wannan aya wato suna da yawa asbabun nuzul ne kusan guda goma abu na farko kenan kadiba cikin wani littafi da ake cewa al-isti'af fi bayan al-asbab sun yi kokarin tattaro asbabun nuzul tare da bayyana ni tare da bayyana matsayin su ko sun inganta ko ba su inganta ba ina fata an fince ni to anan abinda nake son in ja hankalin yan uwa abinda ya kamata su gane su asbabun nuzul ana karatun su ne ta fuska biyu sanadan wa matna sanadan adibi sanadin su shin sun inganta an gane ko ma'ana ta sanadin su an wane an wane an wane na biyu shin matanin su abinda sun ka kumsa na ma'ana ya inganta to bayan wannan shi ake kira addirasa tafsiliya sai a zo a duba shin sababin nuzulkin nan ɗaya ne akwai ko biyu ko uku ko hudu wanda sun ka inganta tunda in ka san adadin su yanzu na ce nan guda goma ne to yanzu duk sun inganta ko akwai wanda ba su inganta ba wanda ba su inganta ba sai mu da su gefe to bayan wannan kuma sai mu zo mu yi bi sai mu tace waɗanda sun ka inganta din in duk su inganta ba mun huta in kuma akwai waɗanda ba su inganta din ba an gane ko sai mu cire waɗanda suka inganta to sannan mu duba asbabun nuzul wani lokaci an ka ce sababin nuzulu na kai tsaye ke nuna aya kan haka ta sabka wani lokaci yana nuna a'a ayar ma'anarta ta shafi wannan to kaga in baka san wannan ba sai ka je kai ta mi kai ta hayaniya idan muka duba akwai asar guda goma akwai asar da an karwaito daga Nu'man ibn Bashir ɗaya daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam an gane ko wannan asar kin ya inganta don Imam Muslim ya fitar da shi sannan akwai asar na Abdullahi ibn Abbas an gane ko zamu zo mu yi bayanin su shi wannan asar na Abdullahi ibn Abbas wanda yake cewa kamar wata rana ne qala al-Abbas ibn Abdul Muttalib hina usra yawm Badr an gane ko shi abbas ibn abdul muttalib lokacin da aka kama shi a ranar badr ya ce la in kuntum sabaqtumuna bil islam wal hijrati wal jihad ya ce ba musulmi in kun gabace mu wato ta fuskar musulunci da hijira da jihadi laqad kunna na'muru al masjid al haram mun kasance muna rayar da masallaci mai alfarma wa nasqi al hajja muna kuma shayar da wato wasu zuwa aikin hajji wa nafukku al ani muna wato bantali in ji malaman zauri ma'ana mu saki bawa mu wato mu bashi incin shi fakka shi ne ya bude shi domin can galibi ana kama bawa ne a daure shi a da ko ba haka ba ko a sa mishi mari ko karfe abin da yadda turawa suka yi bakakken mutane an gane ko shine al'ani kuma da ainin ne shine wanda an ka kama a wajen yaki babban yaki in ji malaman zauri qala sai shi ابن عباس يتي فأنزل الله أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر wannan afirkin shi masu suka ce to ya inganta hasanan to a nan dubban zo bayani kansu ba akwai riwaya da an kawo daga sha'abi ita bata inganta ba don ya ce ta sauka ne fi aliyu wa al-abbas sannan akwai riwaya daga al-hasan in an ka ce al-hasan shine al-hasan al-basri da kaji an ce al-hasan cikin littafin tafsiri an yi shiru to hasan al-basri galibi ake nufi shi ma yake cewa ta sauka ne a cikin sha'anin aliyu da abbas da uthman da shaiba sun yi magana ne ina fata an fahimce ne akan mi wato suna nuna cewa ma arani illa tarika siqayatina fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aqimu ala siqayatikum fa inna lakum fiha khair kenan yace in ya tafi yayi hijira daga makka zuwa madina kenan ya bar shayarwa ya bar aikin alkhairi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ka tsaya ko ku tsaya ku mi ku shayar ku cigaba da shayarwa akwai alkhairi a cikin ta wannan asakin bai inganta ba sannan kuma akwai asar na abdullahi ibn abbas wanda ya ce ta sauka ne a cikin ali ibn abi talib da abin nan shi ma wannan bai inganta ba da abbas bin abdul muttalib babansa kenan sannan akwai riwaya ta imamu sha'abi bata inganta ba riwaya ta abdullahi ibn wato abida ita ma bata inganta ba sai riwaya ta muhammad ibn sirin ita ma bata inganta ba riwaya ta muhammad bin ka'ab al-quradi bata inganta ba wanda yake cewa an yi alfahari ne tsakanin talha bin abi shaiba da kuma abbas bin abdul muttalib da ali ibn abi da ali ibn abi talib an gane ko shi ne yake cewa Allah ya ce ana sahibul baiti ni ne ma'abucin gida kenan ɗakin ka'aba ma'i mafatihu ina da makullin shi tare da ni lau a sha'u bittu fihi ina so sai in shiga in kwana kenan kamar nafi ku wa qala al abbas abbas yace ana sahibus siqaya ni ko ni ne mai shayarwa kenan mai shayar da haji wal qa'imu alaiha kuma ni ne ke tsayuwa akan mi akan wannan aikin na alkhairi walau asha'u bittu fil masjid da na so sai in kwana cikin masallaci wa qala ali shi kun ali yace ma adri ma taqulani ba sa abin da kuke faɗa ba ba yana nufin bai gane ba a'a kamar magana kudi a waje na ba ta da wani abin nan laqad sallaitu ila al qiblati sittata ashhurin qabla an nas nayi sallah wata shidda ina kallo wato kinan abin nan kafin mutane wa ana sahibul jihad ni ko ina da jihadi fa anzala Allah aj'altum siqat al-hajj imarat al-masjid al-haram wannan bai inganta ba riwaya ta wato ta karshe wanda an kawo daga Imam Ad-Dhahhak an gane ko wanda yace aqbala al-muslimuna ala al-Abbas wa ashabihi alladhina usiru yawm Badr musulmi sun zo ga Abbas da yan uwa da sauran musulmai waɗanda aka kama kina a ranar Badr musulmai da sauran mutanen shi ranar inda aka kama aka aka ba aka kama su ranar Badr wajen yaki yu'ayyirunahum bishirki suna aibanta su da shirka fa qala al-Abbas sai Abbas yace amma wallahi laqad kunna na'muru al-masjid al-haram ko da an kama mun kasance muna rayar da masallaci mai alfarma wa nakuffu wa nafukku al-ali muna sakin ribabban yaki mana in mun kama shi mu mai baiwa mu sake shi wa nahjubul baita muna kiyaye gida muna kare shi dakin ka'aba kenan wa nasqil hajj muna shayar da wanda yazo aikin hajji fa anzalallah aj'altum siqayat al-hajj to kun ga waɗannan asar guda goma mun fitar da waɗanda suka inganta da su inganta ba to amma anan mu fahimci wani abu kafin mu shiga cikin wato tafsiri shine cewa su asbabun nuzul da kuke gani su asbabun nuzul da muke gani sai an bincika in sun inganta ko su inganta ba to yanzu in muka fitar da waɗanda sun ka inganta da wannan asar na Nu'man bin Bashir da kuma asar na Abdullahi ibn Abbas an gane ko wanda Ibn Jarir al-Tabari ya fitar da shi da Ibn al-Munzir an gane ko da sauransu to shi wannan sun ka ce Isnadul Hasan to yanzu mun ji waɗannan sun inganta sauran kuma da aka kawo gaba ɗayan ɗinsu ba su inganta ba kenan cikin goma biyu suka inganta nawa abu su inganta ba guda takwas wannan abu na farko ke ne to sai abu na biyu wani lokacin shin ya halatta mu dibi idan riwaya ta zo wurare daban-daban daban-daban daban shin cikin su in an samu wanda inganta don ma'anar su to ai babu matsala mun huta ko ko in duk su inganta ba shin ana iya hada wannan riwaya da wannan riwaya da saboda su inganta kaga sai an koma a gani in wata riwaya tana iya karfafa da wata riwaya amma kuma yi hankalin ku anan akwai wata matsala mai muhimmanci kwarai da gaske anan kafin mu shiga cikin bayani shine cewa su asbabun nuzulu na ƙur'ani kala biyu ne asbabun nuzul na ƙur'ani kala biyu ne domin 'yan ƙur'aniyun waɗanda ba su yarda da hadisai ba tun da su kansu asbabun nuzul wani nau'i ne kamar na riwaya tun da sahabi ne da cewa wannan aya ta sarka kan kaza ko kaza ko kaza to suna ce to ai wannan shirme ne ba a cewa Allah subhanahu wataala ya sarkar da ƙur'ani don kaza shi fa'alun lima yuridu ne ina fata an fahimce ni sai ce ai babu wani asbabun nuzul to kaga wannan sai suka fi da hankalinka don kai ni don kai baka san yadda ake mayar da wannan shubha ba asbabun nuzul ta fuskar taksimi na farko shine wato ana kasa su ne gida biyu asbabun nuzul al'amma da asbabun nuzul al-khassa duk qur'ani gaba ɗayansa akwai dalilan da suka sa Allah ya saukar da shi wannan ana kiransu asbabun nuzul al'amma daga cikin dalilan sabakar da Qur'ani Allah ne ya faɗa da kansa ba a cewa ya Allah ya aikata don kaza fa'alul lima yuridu eh ya aikata abin daga dama kuma sai ya faɗi cewa ga dalilan da suka sa ya sabakar da Al-Qur'ani na farko ya sabakar da shi don a yi hukunci da shi kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wal yatadhakkar ulul albab kaga dan ayi tadabburin ayoyinsa dan mi dan ma'abuta hankulan su wa astu wannan Allah ne subhanahu wa ta'ala kan shi ya faɗa haka ne kuma haka ba yace ya saukar da alqur'ani dan ayi hukunci da shi inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima araka Allah yace kuma ya saukar da alqur'ani dan a karanta shi kitabun wato wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nas 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila an gane ko sannan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك يتي أسر قد القرآن أن قال يكو دان أي قرق إيدشي كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين يتي أسر قد شي دان أي بشارة أي قرق إي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا hasana yace ya sabkar da shi don saboda a fitar da mutane daga cikin duffai na kafirci da sabon Allah zuwa ga hasken imani kitabun unzila wato anzalnahu ilayka litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur yace ya sabkar da shi don a bayyana shi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace a bayyana lafazin shi a bayyana ma'anar shi kuma saboda ayi tunani game da al'amurra a gane gaskiyar su wato Allah subhanahu wataala yake cewa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun yace ya sarkar da shi ba dan a wahala ba taha ma anzalna alayka al-qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha yace ya sarkar da shi don a tabbatar da tauhidi an gane ko hadha balagun lin-nas ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب kaga waɗanda duk dalilin da suka sa aka saukar da alkur'ani kenan amma asbabu ne amma sun shafi dukkan alkur'ani ina fata ana fahimta ta bal ma kana iya istinbatin sifar qur'ani Allah subhanahu wataala ya saukar da alkur'ani wallazi auhayna ilayka min alkitabi huwa alhaq musaddiqan lima bayna yadayhi ay an saukar da qur'ani dan ya gaskatar da littafan da suka gabace shi abinda Allah ya tabbata sai tabbata su wanda aka ya bayyana shi wanda Allah ya shafi ya shafi shi an sabkar da shi don saboda ya tsare waɗancan littattafan ƙaryar da aka sa ya bayyana ta don ya tsare wa an zanna ilaikar kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min kitabi wa muhaiminan alayhi ay muhafizan alayhi to kaga irin wannan sai zo maka ai qur'ani bai da asbabun nuzul kaga ƙarya ne domin wanga qur'ani ne maganar Allah ce shine da asbabun nuzul to amma waɗanda sunan su asbabun nuzul al'amma sai asbabun nuzul alkhassa to su alkhassa din nan su ne za a cewa abu kaza ya faru qur'ani ya sabka to wannan kuma a'a ba wai an tilastar da Allah bane a'a shi na ga dama sai lokacin da abu kaza ya faru sai Allah subhanahu wataala ya sabkar da aya قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير kaga Allah ne ya ga dama sai ta zo ta yi wannan bayani sai na saukar da bayani يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض بل ما هكافري ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ده سورة حسب الوقائع to kaga ni sai zuci a'a ai qur'ani bai da asbabun nuzul to da hakku ya tara da wannan to yanzu idan muka zo cikin wannan shine cewa abinda za mu fahimta wanga asar na nu'man bin bashir shi ya ce ƙala kuntu inda mimbari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ina wajen mimbarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa ƙala rajulun sai wani mutum ya ce ma ubali bai dame ni ba Allah a'mala amalan ba'da islam kan in aikata wani aiki bayan musulunci amma illa an asqiyal hajja kawai shine in shayar da alhaji shikenan abin da zan yi kenan don cikin musulunci baka yin dukkan aikin musulunci sai dai ka kama wani bangare to kaga kenan musulmi mu gane cewa kama wani bangare cikin aikin musulunci ba kuskure bane in ka fi mutum karfin nafila kana ya shi ko a wani bangare ya fi ka to me kake so to shi wanda mutum yace wa qala wa qala akhar wani mutum yace ma ubali allah a'mal amalan ba'da al-islam illa an a'mur al-masjid al-haram ba ruwa da abin da wani aiki wanda zan aikatawa sai dai in rayar da masallaci mai alfarma wa qala akhar ɗaya daga cikin su yace an gane ko aljihadu fi sabilillahi afdalu mimma qultum yin jihadi shine mafi falala fazajarahum umar sai umar ya musu tsawa wa qala yace la tarfa'u aswatakum inda minbari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kada ku daukakar da sautin ko jin minbarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin an hana daukakar da sauti ko yana nan ko baya nan ko yana da rai ko ya mutu ina fata an fahimci in ka zo bakin kabarinsa ba za ka ɗaukakar da muryarka ba ko ba haka nan bane wa huwa yawmul jumu'a kuma ran ranar jumu'a ne walakin idza sallaitul jumu'ata yace to idan nayi sallar jumu'a ji shi Umar dakhaltu zan shiga fastaftaituhu to zan yi mishi fatawa fa makhtalaftum fi ba wai dan Umar ba malami bane amma in akwai na gaba gare ka mas'alar da baka sani sai ka koma wajen shi abinda ba mu iya yi kenan illa man rahimallah fastaftaituhu sai nin nemi fatawa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gani ko fi makhtalaftum fihi ga abinda sun kai sabani fa anzalallahu azza wa jal sai Allah ya sabkar aj'altum siqayat al-hajj wa imarat al-masjid al-haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna 'inda Allah wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin shikenan to wannan asarkin kun ga cikin cikin sahih muslim to amma muskilar da yake faruwa da ita shine cewa malamai suna hankalta ma koda ya inganta sai an duba shin shine sababin nuzulul mubashir ko ba shine sababin nuzulul mubashir ba anan wannan sura suratul tauba madaniya ce kuma mimbarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina ne don Makka bai da mimbari zan san sallah ma da mimbari ake ku taso ba to kaga nan akwai mutabaka amma sai malamai suka ce wannan ba shine sababin nuzulul cikin ta ba na kai tsaye domin ƙarshen al'ayat Allah ya ce wallahu la ya hadil ƙaunar zalimi Allah bai shirya da mutane azzalumai to alhali ko in ana magana kan muminai bai dace a ce wallahu la ya hadil ƙaunar zalimi ba ina fatan kuna fahimta ta domin mumini ne yake magana to in mumini yake magana a ƙarshen aya Allah da cewa Allahu la yahdil qawmal zalimin sai malamai suka ce to shi wanda ya saurari wannan ayar da ya ji fatawan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sa tsammanin a wannan lokacin ayar ta sauka kuma ba dole bane sai lokacin da ayar ta sauka kenan sai ya zama to wannan ayar ta shafi hukuncin su amma ba kansu bane ta sauka mun fahimci wannan da kyau haka wadansu malamai suka tafi wadansu malamai suka ce a an dike da wallahu la yahdil qawmal zalimin an yi zancen mu'minne ne sannan kuma dama tun da surat siyaki kan mushrikai ne take sai ta ce tun da mushrikai ma suna da irin wannan matsala suna ganin in sun yi aikin alkhairi ba su suka ce wallahu la yahdil qawmal zalimin ta kulle da wannan to amma zance mafi inganci in ka dibi wallahu la yahdil qawmal zalimin zaka san cewa ba ta sauka ne kan mu'minne ba ta ka sauka ne kan azzalumai mun fahimci wannan da kyau shi kenan sai abu na biyu mai son ƙarin wannan bayani kan wannan abu da ni faɗa ya koma cikin tafsiri na imam al-qurtubi al-jami' li ahkam al-qur'an ya koma kuma cikin al-azb an-namir min majalis ash-shanqiti na sheikh muhammad al-amin ash-shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin abu na biyu sai asar na abdullahi ibn abbas asar na abdullahi ibn abbas da yace wato abbas bin abdul muttalib an gane ko da an ka kama su hina usira yau badr wanda muka ce ya inganta ya ce la in kuntum sabaqtumuna bil islami wal hijrati wal jihad in kun gabace mu cikin musulunci da hijira da jihadi laqad kunna na'budu al masjid al haram wa nasqi al hajj wa nafukku al ani to shi ma wannan ya inganta to amma matsalar da yake fama da ita aka ce yawma badr ranar badar badar an yi ta ne hijira tana da shekara biyu ko aka yi yakin badar ita ko suratu tauba ta sabka hijira tana da shekara shidda to kaga wannan ayar a ce ita ce sababin nuzul a hankalce menene ka gani kenan wancan hijira ce tana da shekara ɗaya da wani abu ko shekara biyu wannan kuma shekara shida to ya za a ce sababin nuzul ne kuma babu da dalilin da yasa cewa wannan ayar ta sabka kafin ko suratu tauba tunda sai inda mun samu dalilin cewa wannan ayar ta sabka kafin suratu tauba amma daga baya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce asan ya tanan sai mutum sababin nuzul kin tani to kaga yana da kyau irin wannan kullum asbabun nuzul shi yasa in kun diba cikin suratul hijri inda Allah ya ce wa laqad alimna almustaqdimina minkum wa laqad alimna almustaakhirin mun san waɗanda suke gabata waɗanda suke suke yi baya sai wasu malamai suka ce wannan ayar ta sabka ne akan wata mata mai kyau a garin Madina wannan matar tana da kyau to waɗansu sai suna son sahun baya saboda mi saboda in sun kai kuɗi suna ɗan leƙawa su ganta wasu kuma suna son sahun gaba saboda su tsere man al'amarinta kun fahimta sai ka ce kansu ne wannan ayat ta sabka duk da yake wannan asar kin yana cikin sahih muslim ingantacce ne to amma in ka dibi cewa suratul hijr makkiya ce shi ko wannan a madina ne aka ce to kaga yake nuna maka wannan sababin nuzul ba shine hakikanin saukar wannan ayar ba amma wannan ayar za ta iya shafar su kuma mustaqdimina ba a ce mustaqdimina fi kaza ba duk abinda wani ya gabata ne kuma baya zai iya shiga cikin shi ya zama to a kaga in ba haka ba za ka iya fahimtar da su shi ka zuwa kenan in sababin nuzulu guda ne in biyu ne in uku ne sun inganta shin wanne ne na kai tsaye dukkan su kai tsaye suke nufi tana yiwa abu ɗaya biyu uku ya zo sai ya faru sai ayoyi su sauka su yi bayanin su ko kuma ya zama to a'a wato abu guda ne ya zama to shine sanadin saukar wannan aya daga baya wani sanadin yesu wannan ina ba ƴan uwa misali ne saboda su fahimci yadda ake mu'amala da nasoshi kar ka zama to haka ka saka kake tafiya saboda yanzu turawa da waɗanda suke idda ayin sun san alqur'ani kullun sai su zo su ce an ce kaza an ce kaza an ce kaza to kaga irin wannan sai zama to ka fada cikin rami shi yasa ake ta samu waɗansu shubuha sai su kasa gane a ina ne an ka sama gaba su zo suna abin nan to yanzu kun ga mun yi bayanin mi mun yi bayanin asbabun nuzul to yanzu sai mu zo zuwa ga mi zuwa ga ilmul munasaba shin menene munasabar wannan aya da ayoyin da suka gabata babban tafsirin da galibi nake amfani da shi a cikin wannan fage shine tafsiri na Imam Ibn Ashur yake cewa to wannan aya zahiru hadhihi al-aya yaqtadi annaha khitabun liqaumin sawu bayna siqayat al-hajj wa imarat al-masjid al-haram wato zahiru wannan aya ne cewa wadansu mutane ne wadanda suka daidaita tsakanin tsakanin aikin hajji an gane ko da rayar da masallaci wato shayarwa sayar da alhazai da kuma rayar da masallaci mai alfarma wa bainal jihadi wal hijra da hijira da kuma jihadi suka nuna kamar abubuwa ne daya yace to amma bari mu je gaba wa munasabatu halil ayatin lati qablaha munasabar da akwai tsakaninta da ayoyin da suka gabace ta annahu lamma waqa al kalam lokacin da magana ta tabbata ala annal mu'minin cewa su mu'minai humul ahiqa'u bi imarati masjidil haram su suka cancanta su rayar da masallaci mai alfarma min al mushrikin daga mushrikai yace to dalla zalika zalika al kalamu ala anna al masjid al haram la yahiqqu li ghayri al muslim kenan bai dace ba wannan sai nuna cewa bai dace ba ga shi masallaci mai alfarma ga wanda ba musulmi ba an yi bashi rafihi amalan min al a'mal al khassa bihi kenan mutum ya zo ya aikata aiki na shi kadai tunda cewa su kafirai su zo su ce sun yi wani aiki na alkhairi Allah bai dadon ba sai an yi imani fa kana zalika matharu mathara wato dhannin bi anna alqiyam bi sha'air almasjid alharam musawir lil qiyam bi afdali awamil islam wannan sai sa wani sa tsammanin cewa ka tsayu ka yi ma masallaci mai alfarma zaka daidaita shi da mafi ayyukan da sun kafi daraja kenan yanzu misali wani in yana gani yana makka yana wani aiki sai tsammanin aikin zai amfani shi a wajen Allah to wannan abin da suka sa tsammani to sai aka sabkar da aya akan mi akan rusa wannan tunani tunda an hana musu rayar da masallaci kuma yana daga cikin ai rayar da masallacin wanga aikin to sai Allah subhanahu wataala yake nuna cewa ba dai suke ba kuma wancan aikin ba Allah bai karbe shi ba kaga an ci gaba da tafsirin qadiyya ne kaga ina ganin in muka faɗi haka wallahu a'lam munasaba za ta iya bayyana tsakanin aya da ayoyi to sai mu je ga mu ga abin da shi malam mai jalali ne yace duk da yake lokaci yana harare mu sai mu ƙara dan sauran bayanai in Allah subhanahu wataala ba mu iko malam yace aj'altum siqayat alhajj cikin jalalaini za ku sanya cewa wato shayar da alhajj wanda yake alhaji kenan ko alhazai wa imarat almasjid alharam da masallaci mai rayar da masallaci mai alfarma an gane ko ai ahlu zalika kenan ma'abuta wannan za ku sanya su kaman amana billahi wal yawmil akhir kamar wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe wajaha da fi sabilillah yayi jihadi don ɗaukakar da kalimar Allah ba don cimma wani buri na duniya ba la yastawuna inda Allah ba za su zamanto daidai ba a wajen Allah fil fadli a cikin wajen falala wallahu la yahdi al qawm adh-dhalimin Allah ba zai shirye da mutane azzalumai ba al kafirin wanda suke kafirai shine ake nufi da azzalumai anan yace nazalat ta sabka wannan aya raddan ala man qala zalika raddi ga wanda ya faɗi wannan wa huwa al abbas shine abbas aw ghayruhu ko wani shi kun gari wayoyin ya kawo su wanda mun ce kuma ba sababin nuzuli bane mubashir dan saboda bi saboda surat wato daga baya ne ta sauka mun fahimci wannan da kyau ko ina fata an fahimci ne to wannan shine abinda wato malam mai tafsiri na wato jalali ne kawo a karkashin wannan aya amma kafin mu kai karshen bayanan da ya kamata mu gabatar a nan shine za mu fahimci cewa Allah subhanahu wataala da ya ce aj'altum siqayatal hajji shin za ku sanya cewa siqayatal hajji shayar da alhazai wa imarat almasjid haram da rayar da masallaci mai alfarma alhamza nan su'alul inka tambaya ce ta musu yanzu za ku sanya wanda ya kaza kamar da wanda ya kaza ba dai suke ba ina fata an fahimce ni su'alul inkar ake kiran shi afa naj'alul muslimina kal mujrimin ja'ala tana zakkuwa da ma'anoni daban-daban wani lokacin tana zakkuwa da ma'ana sayyara ja'ala lakum al-ardha firashan ay sayyara lakum al-ardha firashan wani lokaci tana zakwa da ma'ana ta khalaqa alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur nan khalaqa adh-dhulumati wan nur dan ta yi ta'addi zuwa ga maf'uli guda sannan ja'ala tana zakwa da ma'ana i'taqada aj'altum siqayat al-hajj ay i'taqadtum shin kun yi i'tiqadin wannan tunda tana shin kuna i'tiqadin cewa kaga in ba wanda ba suka dauke ja'ala sanyawa ko ko i'tiqadi ake nufi ina fata an fahimci ne sanyawa ce ta hankali aj'altum siqayat al-hajj za ku sanya waɗanda suke rayarwa an gane ko siqayat al-hajj shayarwa ta al-hajj an gane ko akwai qira'ata ibn wardan bi khulufin anhu ya karanta siqayat al-hajj ya karanta kuma wato wato suqat al-hajj ina fata an fahimci shin za ku sanya suqat al-hajj in an ce suqat al-hajj jam'i ne na as-saqi saqayas sai a ce as-suqatu ramayar sai a ce ar-rumatu in an ce a ja'altum siqayatal hajji shin za ku sanya aiki na shayarwa amma idan an ka ce a ja'altum suqatal hajji shin za ku sanya waɗanda sun ka shayar da alhaji wa imaratal masjidil haram a qira'a ta jamhur da rayar da masallatai amma akwai qira'a ta ibnu wardan shi ya karanta wa amaratal masjidil haram da waɗanda sun ka rayar da masallaci jam'in na al'amir sai a ce amara katib sai a ce kataba hafiz sai a ce hafaza kafir sai a ce kafara an gane ko to wannan ya kamata ɗalibin ilimi ya fahimce shi to za ku sanya shayarwa a ƙira'a ta jamhur da kuma mi da kuma rayar da masallaci a ƙira'a ta ibnu wardan a ɗaya daga cikin fuska za ku sanya waɗanda suka shayar da alhazai da waɗanda suka rayar da masallaci kamar amana billahi wal yawmil akhir duk da ke akwai wata ƙira'a ba wato suqatal hajji ba suqayata su ƙayata malaman lugu suka ce to asalin shi sun ka ce shine jam'i na asaqi amma malamai suka ce wannan kuskure na an ce su ƙaya fu'alun to jam'i ne na fi'ilun sai dai zama to jam'i ne na asiqi asiqi shine abin da an ka shayar domin fi'ilun da fa'alun suna zakkuwa maf'ulun at-tahn al-math'ul an gane ko to kuma ar-ri'i al-mar'i kenan suqaya qira'a ce shadda amma tana nufin abin da wato an ka shayar al-muhimmu dai in mun ɗauke su yi ƙira'a ta jamhur za ku sanya shayarwa an gane ko shayar da alhazai da kuma mi da rayar da masallaci mai alfarma kamar wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe kuma yayi jihadi da ɗaukar da kalmar Allah in muka ɗauki ƙira'a ta ibnu wardan a waccan fuska da ya karanta guda su qatal hajji za ku sanya waɗanda sun ka shayar da alhazai wa amaratal masjidil haram da waɗanda sun ka rayar da masallaci mai alfarma kaman amana billahi wal yawmil akhir kamar waɗanda suka yi imani da Allah da ranar ƙarshe wa jahada fi sabilillah sun kai jihadi da ɗaukar da kalmar Allah to anan sai kai hatta akwai mas'ala mai muhimmanci kafin mu karanta aya ta ƙarshe shine cewa aiki daban dan adam daban ko ba haka nan bane magana ka daban kai daban to a ƙira'a ta jamhur an ce shayarwa da mi da rayarwa kamar wanda ya aiki na gari kamar amal billahi bil akhir to kaga shayarwa ai ba a muqabalata to shine duk in kaga irin wannan cikin qur'ani waɗansu malamai sai su kaddara cikin na farko waɗansu malamai su kaddara kalima a cikin na biyu kenan yanzu misali in ka ce imaratul masjidil haram sai ka kaddara أجعلتم أهل سقاية الحاج وأهل العمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر إن كي يوانا ياي تند أهل أهل دان أدم دان أدم أكي كمان تاشي كوكما إن كتنو كيشي أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر أي كعمل من آمن بالله واليوم الآخر shi kenan sai zaman tode ne domin aiki da aiki ake muƙabala shi jinsi da jinsi shi yasa in ka diba cikin tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an na kursi malika abdullah sai sun kace qira'a ta ibn wardan muqabalatul jawhar bil jawhar na al-jawhar sunnihin zati da zati domin shi ya kawo suqat masu shayarwa wato amara shimami amarat al-masjid al-haram duk da yake akwai qira'a shazza amarat al-masjid al-haram duk babu matsala ana iya idafa ana iya dauka shi matsayin maf'ulun bihi domin akwai fi'i wato ismul fa'il ya'malu amal fi'lihi to kenan nan muqabalatul jawhar bil jawhar ne za a yi muqabalar dan adam da dan adam amma ba a muqabalar aiki da dan adam to in mun ka dauki qira'a ta jamhur to nan ba jawhar bil jawhar bane sai dai muqaddara aja'altum ahla siqayatil hajj وعمرت المسجد الحرام كمن آمن بالله الآخر كوكو مچه أجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام كعمل من آمن بالله واليوم الآخر الحج أشهر معلومات شي حج وتنينا da watanni da hajji ba ɗaya bane shi wata daban aiki daban domin aiki na ɗan adam yake shi shi ko wata wato lokaci ne zamani ne to in ka ga dama sai ka kaddara ma na farko ko na biyu ashhurul hajji ashhurun ma'lumat ko ko alhajju wato ibadatun zu ashhurin ma'lumat in ba haka ba ma'ana ba za ta fito ba to a baya za ka hankalta ma wannan to almuhimmu dai mun kawo waɗannan kira'o'in guda biyu ma'ana dai da wanda yake yana rayar da aikin yana rayar da masallaci da yake aiki na gari bai zama tuwa wanda ya jihadi domin ba ɗaya suke ba la yastawuna inda Allah ba ɗaya bane a wajen Allah ko da wajen mutane ana ɗaukar su ɗaya wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin Allah ba sai shiryar da mutane waɗanda suke azzalumai ba anan sai malamai suke magana biyu shine nan adh-dhalimina ko ka ɗauke shi matsayin azzalumai tun da kafiri na alkafiri na ake nufi shine waɗanda Allah ya san ba za su taɓa imani ba don akwai azzaluman da sun ka tuba kuma Allah karɓi tubansu ko ba haka nan bane to nan sai zaman to nan azzaluman da Allah ya san ba za su taɓa imani ba amun ne makhsus ina fata an fahimci fi sabaqa fi ilmi Allah annahum la yu'minun innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atkum kullu ayatin hatta yarawul adhab al-alim ko kuma ka ɗauke shi a'a wallahu la yahdi alqawm adh-dhalimin Allah ba zai shirya da mutane azzalumai ba ma damu musirrina al kufri wa muttasifina bi hadhihi sifat matuƙas sun doge akan zalunci matuƙas sun mi wato sun sifantu da wannan sifa amma fa idza naza'u anha bi rahmatillah idan suka tsamike suka bar wannan aikin da rahama ta Allah to na Allah subhanahu wa ta'ala zai shirya da su in ba haka nan ba ka shiga cikin matsala ina fata an fahimce ni ana ma duk da yake lokaci ya matso karanta wato aya ta ƙarshe الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون to wannan aya ba za ta samu tafsiri ba amma nan alladina wato ana nufin su ne waɗanda to in in kaga dama sai ka dauke shi ni sai ka dauke shi matsayin shine mubtada alladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim anfusihim a'zamu darajatan inda Allah shine khabar kin shi kenan waɗannan su ne ko kuma Allah subhanahu wataala ya kebance waɗannan da yabo a khussul ladina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim anfusihim a'zamu darajatan inda Allah amma zance mafi inganci matsayin mubtada shi ke alladhina amanu waɗanda suka yi imani ko ba haka nan bane wa hajaru suka yi hijira wa jahadu fi sabilillah suka yi jihadi dan daukar da kalimar Allah bi amwalihim wa anfusihim da dukiyoyinsu da kuma kawunansu a'zamu darajatan inda Allah su ne suka fi daraja a wajen Allah ko kuma su ne masu daraja a wajen Allah don kafiri bai da wata daraja a wajen Allah ko ba haka nan bane kaga nan maslubul afdaliyya ne to waɗannan kuma Allah subhanahu wataala ce wa ulaika humul faizun su ne waɗanda wato za su cin nasara kinan sai zama tunan a'zamu darajatan inda Allah min ashabi siqayati wal imara alladhina amanu wa lam yuhajiru wa lam wa lam yujahidu al jihad al kathir alladhi jahadu jahadahu al muslimun ayyama baqa'i ulaika fil kufri wal maqsud tafdil khisalihim nan magana ne guda biyu wasu na ganin muminan da sun ka zama ba su hijira ba ba su zama waɗanda suka yi hijira suka yi aiki waɗansu kuma a in dai ana nufin mu waɗancan kafirai ne da suka ɗauki kansu kafirai wato suka ɗauki su zamana akan kafirci amma ba su sun yi aiki na gari ba to waɗannan ba su da wata daraja a wajen Allah akwai bayanai sosai karkashin wannan aya ko kuma ce akwai sauran bayanai da su ya kamata mu gabatar sati mai zuwa in akwai rayuwa za mu tashi akan wannan aya da izinin Allah subhanahu wa ta'ala abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh